ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبعد فيا أيها المسلمون اعلموا أنه لا يطيب للإنسان عيشه ولا يستقيم له أمره ولا يصلح له حاله إلا بشيء أعظم وأجل من طاعة الله عز وجل وأن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا فتح في وجهه أبواب رحمته فجعله إلى الخيرات سباقا وإلى الطاعات طواقا ومشتاقا فالرزق بيد الله تبارك وتعالى وهو الرزاق ذو القوة المتين قال تعالى ولله ميراث السماوات والأرض وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون أيها الإخوة الأعزاء لقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرزق يتسع ويكون بأسباب منها ما يلي أولا الدعاء لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال وفيه يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم اللهم إنا جياء فأطعمنا وإنا عراة فاسترنا واكسنا برحمتك يا أرحم الراحمين فليكن بينك وبين الله تبارك وتعالى دعوات صادقة ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في أذكار الصباح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وتجعل في نفسك أنه لن يكون هناك رزق إلا من الله تبارك وتعالى قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإذا فتح الله أبواب الرزق على العبد لو اجتمع أهل السماوات والأرض أن يحولوا بينه وبين خردلة من ذلك الرزق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس كما في جامع الترمذي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية عند الحاكم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ثمانية لا بد للمرء أن يرى وليس لكل مرء إلا ثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم فعافية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة صحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويقبض لنا مليك محسن إلينا من نحن لولا فضله علينا تبارك الله وجل الله ما أعظم ما فاهت به الأفواه ما ضيأ خلقه ولا نسي خلقه سبحانه وتعالى ولا أكرم منه ولا أرحم ولا أحلم يعطيك قبل أن تسأل فكيف إذا سألت ثبت في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من أحدكم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا فهذا هو السبب الأول من أسباب ساعة الرزق وهو الدعاء وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في أهل كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين إمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa mu sani cewa babu yadda za a yi ɗan adam ya samu ingantacciyar rayuwa babu yadda za a yi al'amuran ɗan adam su miƙe mashi yadda yake so ya samu daidai babu yadda za a yi yanayin ɗan adam ya zamanto yanayi ne wanda yake so sai da wani abu mai girma babban abu shine yin ɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da ɗan adam yake son ya yi rayuwa mai daɗi duk lokacin da ɗan adam yake cikin matsaloli duk lokacin da ɗan adam wani abu ya mai tsaye a gaban shi to idan yana son ya samu mafita ba abin da zai fitar da shi illa bancin ɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala da ɗa'a ga manzan tsira annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan ya so bawan shi da alkhairi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe mashi ƙofofi na rahama rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba ta da iyaka Allah da kanshi yake cewa wasi at rahmati kulla shay rahama ta tayiloci komi da ko'ina mala'iku suka shinshina ma Allah suka ce rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma ya Allah kayiloci komi ta fuskar rahama da kuma ilimi babu inda rahamar Allah bata kai ba babu inda ilimin ubangiji subhanahu wata'ala bai kai ba idan Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi bawa ya datar da shi da alkhairi ya datar da shi da rahamar shi sai ka ga bawa ya zamanto zaka ganshi yana rigengento wajen aiki na alkhairi zaka ganshi ya zamanto mutum ne wanda kullum ba abin da ke birge shi sai da'a ga Allah duk aikin masha'a da aikin sabo da zunubi za ka gabawa yana nisanta shi amma da aiki na alkhairi aiki na neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala za ka gabawa yana yin shi ta hanyar haka ne Allah zai tatar da bawa ya dace da rahamar shi ya ƴan uwa musulmi mu sani cewa arziki ga hannun Allah subhanahu wata'ala yake ba wanda ya isa ya arzuta sai Allah ba wanda ya isa ya talautar sai Allah Allah subhanahu wata'ala ke bayarwa Allah subhanahu wata'ala ke hanawa shi yasa Allah ya ce walillahi mirasu samawati wal ard taskan arzikin sama da ƙasa duka baki ɗaya mallaka Allah ne kuma ga hannun Allah subhanahu wata'ala yake Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambaye su qul man bi yadihi malakutu kulli shay wai ka tambaye su waye ga hannun shi ne mallaka komi yake arziki ga hannun ya yake taska arziki ga hannun shi take wai waye wannan wanda idan ya hana maka ba wanda isa ya dauka ya baka idan ya baka ba wanda isa ya baka idan ya baka ba wanda isa ya hana maka wa huwa yushiru wa la yusharu alai shike ba da kariya ba wanda isa ya baka kariya a wajen shi in ya kama ka wai waye wannan in ba Allah subhanahu wata'ala ba kenan Allah ya ƴan uwa Allah subhanahu wata'ala ke arzitawa shi yasa Allah ya ce idan ma ka tambaye su ko sun faɗi ko basu faɗi ba ko ga baki basu faɗi ba a zuci za su faɗi cewa sai ya ƙuluna lillah za su cewa wannan duk aikin Allah ne mallaka Allah ne sai Allah ya ce to kulfa anna tusharuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye su ya aka yi hankalinku suka tai nisa kake tunanin wani idan ya so ba zan yi arziki ba wani in ya so zan yi arziki wani idan ya so ba zan samu ba wannan duka ainihin ba abu bane ba wanda yake musulmi yayi wannan tunani ya ƴan uwa musulmi da yawan mu muna ta kuka cewa kasuwanci ya ja baya tattalin arziki ya ja baya in ka kalli nan dama da hagun za ka ga alaƙa diplomasiya ta ƙasa da ƙasa ƙasa kaza tarihin iyakarta ba shiga da kaza babu shiga da kaza kowa yana yi ta kuka kowa na yi ta cewa rayuwa ba daɗi kowa na yi ta cewa rayuwa kaza ya ƴan uwa mu dawo karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga me yake yalwata arziki wata ƙasa bata isa ta arzita ka ba wata ƙasa bata isa ta talauta ka ba abinda Allah subhanahu wata'ala ya niyya sai ka samu ba wanda ya isa ya hana maka wannan abin abinda ake so gare ka a sami ka da ingantaccen tauhidi da ingantacciyar aqida kasancewa ba wanda zai talatarwa ba wanda zai arzitarwa sai Allah ba wanda ya isa ya baka ba wanda ya isa ya hana maka ba wanda ya isa ya ɗaukaka ba wanda ya isa ya kaskantar sai Allah idan ka riƙe wannan ka huta amma in kana tunanin wane da wane da su wane suna iya su hana in in samu to daga lokacin da bawa ya shiga wannan tunani to bawa kuma ya shiga cikin rudani sai dai a ta cewa Allah ya maido shi bisa ga hanya don haka ya ƴan uwa sababba da ke sa Allah ya yalwata ma bawa arziki dalilai da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya yalwata ma bawa arziki suna da yawa idan muka kalli ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga ciki yawan addu'a idan ɗan kasuwa ya shiga matsala lokacin da ka samu wannan kuɗin waya baka su wancan da kake kai kukanka lokacin da Allah zai baka kuɗin nan bai shawara da shi ba in kana tunanin yanzu kana da kuɗi Allah bai isa ya ƙara linka ma ba Allah bai isa ya tsare ma matsaloli ba sai mu tambaye ka lokacin da Allah zai baka kuɗi yayi shawara da wani ya gaya ma wani cewa ina son in ba wani arziki bai san wannan ba inda bai san lokacin da Allah ya baka waye baka Allah yanzu ka shiga matsala kuma ba wanda ya isa ya tsamar da kai sai Allah ka kai ɗan kokon baraka a wajen ubangiji subhanahu wataala ka tare a fadar Allah ka kai kukanka ga Allah ba ya da sai ka ce wane maka addu'a a maka sabka kaza duk wannan karantarwa ce wadda annabi bai karantar da mu ita ba kai da kanka tashi cikin dare laihin mi kama Allah wanda idan ka roki Allah Allah ba zai karba ba ka tashi cikin dare ka kece da kuka ka gaya ma Allah matsalolinka lokuta da shari'a ta ce ana karɓar addu'a ka nemi irin waɗannan lokuta ka nemi malamai su karantar da kai akwai addu'o'i waɗanda suka tabbata tabbata daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya karantar da al'umma ya cewa idan bawa yana da matsala yana cikin kunci yana cikin damuwa sai ya roki Allah da waɗannan addu'o'in Allah subhanahu wata'ala zai yayi mai matsalolin ya idan kai wannan ka hita kuma ka huta kuma ka yi sunna kuma ka samu lada idan ba kai wannan ba ka sha wahala ka sha duka a kwankwale ka a ci kuɗinka kuma bukata ka ba za ta biya ba don haka ya ƴan uwa mu sani cewa babu shari'a irin shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cikin abin da yayi ruwaya daga ubangijin shi subhanahu wataala Allah yake cewa ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un dukkaninku ɗan yunwa ne dukkaninku yunwa gare ku illa man at'amtu sai wanda na ciyar da shi falyanzur al-insanu ila ta'ami ka kalli abincin da kake ci in ji Allah daga ina yake idan ka ɗauki shinkafa yanzu ka ci ka ɗauki hura ka sha ka ɗauki kaza ka ci kakka kalli wannan abinci a'a kamun a sarrafa shi ya zama haka waye mai aiki wace na'ura ce ta sarrafa ma shi haka falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba Musa Allah mu muka sabkar da ruwa sai yace ba sabkowa guda ba a akai ta kwararo ruwa idan aka kwararo ruwan kuma shi Allah shi ya ba ƙasa dama ta sha sun mashaqqaqna al-arda shaqqa ƙasa ta sha ruwa ruwan ma Allah ya raba muku su gida biyu rabi ku yi amfani da su wajen noma rabin kuma fasalakahu yanabi a fil ard sai su shiga cikin wasu tiyika a cikin ƙasa su ne za ku yi ta shahar tsawon shekara ɗaya wa ya isa maka haka in ba Allah ba wa ya maka ogaga ta in ba Allah ba fa ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'ika gulba duka waɗannan me yasa yace mata allakum wal an'amin don ku ci ku more dabbobin ku su ci su more kenan Allah subhanahu wata'ala yake ce mana dukkanin mu yunwa gare mu kuma dukkanin mu ƴan yunwa ne sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ciyar da shi ya amintar da shi daga yunwa sai ya ce to fastat'imuni ut'imukum ku nemi in ciyar da ku ni Allah sai in ciyar da ku ku nemi in yayi maku yunwa ni Allah sai in yayi maku yunwa yace ya ibari kullukum arin ya ku talakawa ya ku bayina yace dukkaninku suntur kuke yawo zindir kuke illa man kasautuhu sai wanda ni Allah na mai tufafi sai Allah ya ce ku nemi in maku tufafi ni Allah subhanahu wataala sai in tufata ku kaga anan da Allah ya ce dukkaninmu yunwa mai mai yan yunwa ne sai in Allah ya ciyar da mu ya ce mu nemi ya ciyar da mu dukkaninmu zindir muke sai in shi ya mana sutura mu nemi ya mana sutura kaga wannan sai nuna maka ashe sababi na neman arziki na farko shine addu'a ga Allah subhanahu wataala ka kai ɗan kokon baraka ga Allah idan ka kai Allah subhanahu wata'ala ya san halin da kake ciki ya ƴan uwa musulmi ya zamanto tsakaninmu da ubangiji subhanahu wata'ala akwai kyakkyawar addu'a akwai addu'a ta gari shi ya sama yana daga cikin azkar addu'o'i da annabi yake da safe annabi yana addu'a sai ya ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani sai annabi bai ce ilimi ba dan ana iya a baka ilimin mara amfani ilimin da zaka batar da al'umma sai annabi ya ce ina roƙonka ilimi mai amfani wa rizqan tayyiban Allah ina roƙonka arziki mai albarka na gari na halal ba arziki kadai ba a'a ba ya razaqo ya razaqo a'a ya razaqo arziki na gari ka roƙi arziki na gari arziki mai tsafta na halal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amalan mutaqabbala da aiki karbabbe annabi yana son ya nuna maka cewa idan Allah ya baka ilimi Allah ya baka dukiya to yanzu an baka makullan aljanna sai in kai ka kiya da ilimi za ka yin aiki da dukiya za ka yin aiki da ilimi ko ka yi aiki alkhairi ko aka san haka Allah ya sawaka da dukiya ko ka yi aiki alkhairi ko aka san haka Allah ya sawaka shi yasa da annabi ya ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban sai ya ce wa amalan mutaqabbala dan ni ilimi an baka hanya aiki dukiya an baka hanya aiki yanzu ihwa ta kawai Allah ya karba to kaga wannan ya ƴan uwa sai mu koma ga ubangiji subhanahu wataala mu san cewa babu wani wanda ya isa ya hana ka ka samu abin da Allah ya kaddara ka samu babu domin Allah shine mai arzitarwar inna Allah huwar razzaqu zul quwwatil matin inda Allah shine mai arzitarwa to sai kai kokari ka tare a fadar Allah idan Allah subhanahu wataala ya bude ma bawa kofofin arziki ko da sama da ƙasa za su haɗuwa duk halittun da ke da kwai a sama da halittun da ke da kwai a ƙasa su haɗu wai akan ba za ka samu wannan abin ba Allah ya ce ba za su iya ba ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha ba abin da Allah zai bude ya isar da shi ga bayi na alkhairi na rahama na dukiya da arziki Allah ce ba wanda isa ya hana wannan abin wa ma yumsik kuma duk abin da Allah ya rike ya hana ma wani to kuma ba wanda isa ya bashi wani din sai kaga za a ba dukiya ya bata a baya dukiya ya bata wani ɗan dukiya ya bata kai haka ba ana baya ɗan ƙanƙanin lokaci ya riga ya yi jijiya Allah ya samu abin albarka wani ɗin kuma a bashi a bashi a ƙarshe har an gaji da shi shi dai kulla a ɗauka a baya ne ya ci abinci amma na arziki kam Allah bai riga ya tsaga cewa wannan zai riƙe arziki ba don haka ya ƴan uwa wannan mu san wannan mu riƙe wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma ainihin Abdullahi ibn Abbas yake ce mai wa'alam ka sani cewa annal ummata al'ummar duniya baki ɗaya kakaf larishama'at ala an yanfa'uka bi shay'in su haɗu suna son su amfanar da kai wani abu ana son sai kayi arziki a haɗu annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam yanfa'uka duk abin da za su amfanar da kai abu ne wanda dama Allah ya riga ya rubuta ta Allahul mahfuz zaka samu abu ne wanda Allah ya riga ya rubuta tun kana cikin cikin mahaifiya sun mai rusal ilaihi malak fa yunfakhu fihi ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat daga ciki bi katabi rizqihi an riga an rubuta ga abin da zaka ci ga abin da zaka samu mutane kawai su wani hanya ce kawai Allah ya sa ba za ka samu abin ba in ma ta hanyar wani ne sai ta hanyar wani amma dama Allah ya riga ya rubuta zaka samu kaga inda bawa ya sa haka ba zai baka shi wahala ba inda bawa ya sa haka ba zai shiga zalunci ba inda bawa ya sa haka ba zai shiga almundahana ba da zamba cikin aminci bawa ba zai wannan ainihin a rayuwa ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ka sani cewa da a ce duk duniya baki ɗaya kakaf za su haɗa akan su cutatar da kai ba za su iya su cutatar da kai da komai ba sai abin da dama Allah ya riga ya rubuta wannan abin sai ya same ka sai ya ce rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf alƙalimman da aka rubuta waɗannan maganganun an riga an ɗauke su saman takardu babu zancen a ƙara wani abu kuma takarrun sun bushe babu zancen a shahe wannan magana ma'ana ka yi imani da cewa duk abin da Allah ya ce sai ka samu sai ka samu abin da Allah ya ce ba za ka samu ba ba za ka same shi ba a watarwa ta imamu hakim sai yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi shidda ka nemi sanayya ga Allah lokacin da kake cikin yalwa in ka shiga cikin tsanani Allah zai san ka 'yan kasuwa lokacin da kuke cikin hada-hadar kasuwanci komi na ta normal ba ku da matsalar komai ya alaka ku take tsakaninku da Allah ya duke take kun haza ta inda Allah ya ce azata ko ko a almabazananci aka yi ta da batal kuma yanzu an shiga uku aka dawo wajen ubangiji subhanahu wataala ta'arrafu ila Allah fi raha ya'rifuka fi shidda ka nemi sanayya ga Allah subhanahu wataala lokacin da kace cikin yalwa kace cikin samayya lokacin da ba a rihe boda ba lokacin da ka shiga cikin tsanani lokacin da aka rihe boda Allah sai ya nemi sanayya da kai amma kana cikin sanayya baka nisan baka nemi sanayya da Allah ba kana cikin samayya komi na zuwa sana'a goma maganin mai gasa yanzu ka zo sana'a goma ko guda ba kada kuma a lokacin zaka zuwa ka hada baki da Allah Allah bai san ka ba abinda Allah yake so can baya la in shakartum la azidannakum can baya kamata ka yi godiya yanzu idan ka shiga matsala shi sai yayi maka matsala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mai wa'alam kuma ka sani cewa annama akhta'aka lam yakul yusibak duk abin da ya kuskure maka Allah bai kaddara za ka samu ba za ka samu wannan abin ba kuma abin da Allah subhanahu wata'ala bai shaɗa za ka samu wannan abin kuma babu yadda za a yi ainihin ka same shi annabi ya ce ka sani annan nasara ma asabir shin nasara yana tare da haƙuri ko mi kake yi haƙuri ake so dan kasuwa ne kai kana kasuwanci an zo lokacin da an samu girgiza ka kasuwanci ka haƙura amma lokacin da kake cikin samayya komi na shigo ma ba wanda ya jira kinka ba wanda ya shi ɗuminka amma yanzu kake da raki kuma da a ce komai zai dawo daidai kuma ba mai ƙara jin labarinka kenan kai ka zamanto baka da godiya ga Allah in an in Allah ya ma ni'ima ta zo ya kamata waɗancan da kake mai hira cewa ba daɗi kasuwa kasuwa ta yi tauri kana kira malamai a yi adda a yi adda in ta yi daɗi su ma malaman su san ta yi daɗi alal aƙalli ka faɗa masu cewa wannan addu'a da aka yi Allah ya taimaka komi ya zo daidai za su ji amma kai baka san Allah ba sai in ka shiga cikin tsanani amma kasuwa na zuwa sai ka ce business ɗin ka ce iya kasuwanci ne ka san kana nan in baka iya su ba sai su kai ka su baro yanzu baka san Allah ba amma lokacin da ka shiga matsala lokacin ka san Allah to irin wannan tsakanin da Allah babu yanda za a yi ya zamanto tsakaninka da Ubangiji subhanahu wata'ala a samu cewa ainihin akwai daidai ku sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa wa annama al-usri yusr kuma ka sani cewa annama al'usur yusra tare da tsanani akwai sauki shi ya sama ɗaya daga cikin magabata yake cewa samaniyatun labudda lil mar'i an yara abuwa guda takwas dole dan adam sai ya gan su matsuwar yana rayuwa a duniya walaysa li kulli mar'in illa samaniya kai ka ce ma dama muna duniya dan abuwa guda takwas sururun wa huzun horin ciki da bakin ciki ba da za cewa rayuwa ta kullun cikin horin ciki yake babu shi kuma babu wanda za ci wa rayuwa ta kullum cikin bakin ciki yake a za ka haɗu da farin ciki za ka haɗu da bakin ciki washi ma'un wa furkatun za ku haɗu za a rabuwa bayan da za a cewa rayuwa ta kullum cikin haɗuwa yake da mutane ba a rabu ba babu shi bayan da za a cewa kuma rayuwa kullum cikin rabuwa yake da mutane bai haɗu da mutane ba babu shi sannan kuma wa usurun sun mai usurun akwai tsanani akwai sauki sannan rashin lahiya ga lafiya kenan waɗannan ya uwa duk abuwa ne da ya kamata ainihin mu lura da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga dan aike daga Allah subhanahu wataala jibril ya zo ya mana wahayi Allah ya ce a sanar da ni cewa annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in abta alaiha babu ran da za ta mutuwa illa face sai ta cinye arzikin da Allah subhanahu wataala ya rubuta mata ta samu ko da arzikin ya yi jinkiri babu ita duk ran da Allah Allah subhanahu wata'ala ya halitta ta zo duniya duk abin da Allah ya riga ya rubuta mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yace Allah ya kuni in gaya maka sai ta sanya arzikin ta tabar duniya wa in abta'a alaiha ko da yayin jinkiri bai zo ba sai annabi yace don haka fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman arziki kakka neme ta ta halal ta haram sai ta hanya wadda take ainihin ta halal manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna yaminallahi mal'a damar Allah a cike take yana kwararar da arziki yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'n kullun tambayi Allah ake wanga ya ce a bayar wanga ya ce a bayar sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to damar Allah a cike take la yughizuha nafaqatun bayarwa ba ta sa abin da ke ga hannun Allah ya kare ko ya rage saha'ul laila wan nahar dare da yini Allah yana malalar da arziki ga mutane a ra'aitun ma an faka munzu khalaqa samawati wal ardh bani labari wai kun san adadin abin da Allah ya ciyar da bashi tun daga lokacin da Allah ya halicci sama da ƙasa abin da halittu suka ci kun sani ba mu sani ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce don haka abin da ke ga hannun Allah subhanahu wataala ba zai kare ba inda ba zai kare ba ya ƴan uwa ina ya kamata mu je mu kai dan kokon baran mu je mu kai dan kokon baran mu ga ubangiji subhanahu wataala Allah shine mai kyautata mana Allah shine wanda ba mu da wani mai mana gata irin ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shine wanda idan ka roke shi zai ji bukatunka ba zai taba tozartar da bawa ba sai dai in shi bawa ya tozartar da shi ubangiji subhanahu wata'ala ba zai taba mantawa da halin da bawa yake ciki ba sai in shi bawan ya manta kanshi ubangiji subhanahu wata'ala yana da karamci yana da tausayi yana da jin kai Allah baka roƙe ba ma ya dauka ya baka ina in ka roƙe shi iskan ga da muke shaka oxygen wa ya taba ma Allah godiya kan iskan ga da yake shaka wa ya taɓa roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya baya iska ya shaƙa saman Allah ke mana rihi ka taɓa roƙon Allah subhanahu wata'ala ya riƙe saman nan Allah zai kalaka saba a samawatin tebaka ga sanan saman mun masu ƙarfi ka taɓa roƙon Allah ƙasar Allah subhanahu wata'ala muke taka ya ce mamu ainihin ya sa mana ƙasar ya shinhiɗa mana ita Allah zai ja'ala lakum al-arda firashan was sama'a bina'an duka waɗannan ka taɓa roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dawwamar da su to abin da baka roƙi Allah ba ma ya ɗauka ya baka ina in ka roƙe shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah hayyun Allah yana da jin kunya karimun Allah yana da karamci yastahi min abdi Allah yana jin kunya bawa bawan shi idza rafa'a yadayhi ilaihi idan bawa ya daga hannu sama zuwa ga Allah yana roƙon bukatun ya an ya rudda huma sifirin kamun ka sauke hannun Allah bai karbi ibada addu'a ka ba Allah yana jin kunya haka ka daga hannu ka roki Allah bukatunka wai kamun ka sauke hannun Allah bai biya ma bukata ba Allah yana jin kunya haka amma ka daga jiya da shekarar jiya yau ka daga shiru alama cewa baka bi sababban da Allah zai karba addu'a ka ba kai ba ka daga cikin waɗanda ake karɓar addu'a yanzu naka ne ka je ka zauna gindin malamai su karantar da kai wa'anna sabubba ne ke sa Allah ya karɓi addu'a bawa wa'anna sabubba ne idan bawa ya yi su kuma Allah ba zai karɓi addu'a ya ba don haka ya ƴan uwa daga cikin abubuwan da ke sa Allah ya lota ma bawa arziki shine yawan addu'a wannan mataki ɗan kasuwanmu da ke fama da matsaloli su riƙe wannan mataki addu'a kuma ka tashi kai da kanka cikin dare kama kanka addu'a ka nemi lokuta na karɓar addu'a ka yi ayyuka na alkhairi ka yi dukiya ka ciyar allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra ka ciyar cikin tsanani ka ciyar cikin yalwa shi Allah subhanahu wata'ala yake so kuma ka ɗauka ka bayar da abin da kake so lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna kuma ka bayar abin da kai ka iya ka karba kar ka dauki abin da kai in kai aka baka ba za ka yi ba Allah ya ce walasum bi akhidhihi illa an tuhmidu fi abin da kai ba za ka iya karba ba sai in ka rumtsa ido ma'ana saboda wulakancin ya da kaskancin abin da rashin dacewa ya a dauki ka bari wanda kake son ka bari ka yi tawassuli da Allah ka yi kamun kafa da ayyukanka na alkhairi ka roki Allah subhanahu wataala bukatunka don haka ya yan uwa matsala ta tattalin arziki ya za a yi ta tattalin arziki ya za a yi dukiya ta haɓaka ya za a yi kasuwanci ya haɓaka duk abin da mutane ke yi ta faɗi duk abar wannan mu koma ga Allah subhanahu wata'ala idan muka koma ga Allah subhanahu wata'ala in waccan kohon ta toshe wallahi Allah subhanahu wata'ala zai bude mana wata koha wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa mai mafita kuma Allah zai arzitar da shi daga cikin ainihin ta inda baya zato baya tsammani wanga shine ainihin ya'yan uwa sababi na farko daga cikin sababban da ke sa ainihin Allah subhanahu wataala ya yalwata ma bawa ainihin arziki har yanzu ba mu gushe ba cikin waɗannan sababa insha Allah ta'ala a ƙarshe kamar yadda muka sani cewa alƙawalin mu ne da ke da kwai wannan likita da muke makwabtaka da ita uwa da ɗanta mun yi maganganu wanda tun kamar Ramadana cewa mun fara tattara wani abu ga 'yan uwa kan cewa muna muna son mu je mu kai ziyara da tallafi wanda wannan asusu ya kwanta sanin mu ne mun yi alkawari a wancan sati cewa za mu haɓakar da wannan asusu juma'a biyu ko uku masu zuwa sannan mu ga abin da muka samu mu samu mu je mu kai ainihin wannan ziyara don haka yanzu idan aka gama sallah insha Allah ƴan uwa ƴan agaji da ƴan kwamitin masallaci za su shiga cikin al'umma cikin jama'a sa ainihin hada abin da aka samu sannan kuma wanda ya san akwai wanda za a iya faɗa ma wanda za a iya wani abu to kuma ainihin kofa buɗe take muna roƙo Allah subhanahu wataala ya dakatar da mu Allahumma أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم